كتاب الأضحية بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح littafin yanka yaya zai karanta da mu da me ake yanka ko yaya ake yanka ya zama na dabbar ta halatta a ciki insha Allah babu ma ja a fi tasmiyati ala zabiha babin da ya zo na bayanin a tasmiyatu an ta kula bismillahi fa idza anta kad sammaita huwa tasmiya idza qulta bismillahi sammait قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أنت بي منزون الله أكتي يا منزون الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل البادية يأتوننا باللحمان متعني متعني قوي نمدينة سنة كاومنا ناما ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا بمسني بكوسن أم بجسون الله كوكو آآ بس أم بتابا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي سموا الله عليها ثم كلوها بوكو بسم الله سيكو أبينكو قال مالك وذلك في أول الإسلام imam malik ce wannan farkon musulunci kenan suna kawo muna nama ba mu sani ba ko sun ambaci allah ko ba su ambata ba sai manzo allah ce ku ku ambaci sunan allah ku ci wannan ambatan sunan allah mai amfanin sa eh eh eh na ce me ba na halatta wannan abincin ba ne don wannan na dabba in dama mushe ne wannan ambaton allah ba zai gyara wata mushe wannan ba in an ce ku ce bismillah ne littabarruk saboda za ku ci abinci ku ce bismillah amma ina ruwanka da aka kawo baka da tabbas shi kenan sai karba ka ci eh wa zalika fi awwalil islam abinda imamu malik ya faɗa kenan ai qabla nuzul, nuzul wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh to ai wannan ba a ce ba a ambaci Allah ba ba mu sani ba sun ce bismillah ko ba su faɗa ba ba tabbas cewa sun faɗa ba tabbas cewa ba su faɗa ba shi yasa wannan maganar da Imam Malik ya ce zalika fi awal al-islam saboda an saukar da aya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi suratul an'am zaka je almajirai Imam Malik abinda suka ce qala ibn abdul barri هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه ويتي وهذا من اول الاسلام wannan magana ce da yake ba ta da karfi kuma ba a san ma ina ma'anarta ba wal hadithu nafsuhu yarudduhu li'annahu amarahum fihi bitasmiya yace hadisin kansa yace ai su ce bismillah alal akli fadalla ala anna al ayata kanat nazalat yana nuna cewa wannan ayat ta sauka kenan daga makka wannan kissa kuma madina ta faru an fahimta wattafaku ala annaha makkiya sun yi ijma'i cewa wannan ayan makka aka saukar da ita wa anna hadha hadis bil madina wannan hadisin kuma daga madina wannan kisan ta faru wa anna al murada ahl al bad ahla badiyatiha abinda ake nufi shine mutanen ƙauyen madina wa ajma'u ala anna tasmiyata ala al akli inma hiya litabarruk sun yi ijma'i cewa in zaka ci abinci kace bismillah saboda tabarruki ne la madkhala fiha lizakati biwajhin ba shi da alaka da abin yanka saboda wannan abin yanka din nan in mushe ne aka kawo maka don ka ce bismillah sai zama ba mushe ba li'annaha la tudrak la tudrikul mayyita intaha abin da ya faɗa kenan an fahimta qala wa haddathani yahya an malikin an yahya bin sa'idin أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة وأن باون الله عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي سيشي ما يارس كينكا من دبة فلما أراد أن يذبحها da yaron ya zo zai yanka dabbar qala lahu sammillah yace ka ce bismillah ka ambaci sunan Allah fa qala lahu al-ghulam qad sammaitu فقال له سم الله يتي كأنبتي سونا الله ويحك قال له قد سميت يتي أين أنبتي سونا الله فقال عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا بزن شوانا ينكم بحر أبدا يتي كتشي كتشي كأنبتي سونا الله يتي أين أنبتي سونا الله da ya faɗi haka sau biyu sai ce ni ba zan ci wannan yankan ba ina shakka aka ce ka ambaci sunan Allah maimakon ka ce qad samaitu ka ce bismillah magana ba ta kare ba to amma shi ma ce qad samaitu na ambaci sunan Allah to wanda ya ubangidan nashi da ya ce sun shakka wannan ya yi taurin kunne da yawa anya ko ya ambace shakka cikin wannan abin sai ce ba zai ci ba shakka yayi ba wai tabbas ne da shi ba don yaro shi ma ya ce qad sammaitu ai na riga na faɗa ba haka bane ba sai ce to shi ba zai ci ba in kai ne zaka ci ko ba zaka ci ba yace qad sammaitu qad yace tahqiq babu ma yajuzu min az-zakati fi halid darura babin da yazo na bayanin yanka ana yi ne da wuka amma in larura ta faru wajen ba wuka aka samu dutse mai kaifi ko wani katako mai kaifi aka yanka dabban za a ci ko ba za a ci ba قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى يرعى لقاتل له بأهد wani mutum yana kiwon dabbobi na sha akwai rakuma da ake tasa nononsu yana kiwon su a Uhud فأصابها الموت سيدي ذات ديرا من زي موت فذكاها بشذاذ سيأوكو كاتاكو مي كيفي بشذاذ سيينكا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سيأكا شيء منزو الله قاشي ينكا أما بعد وكا بعد كرفي بعد كاتاكو مي كيفي فقال ليس بها بأس فكلوها شيء منزو الله باب لي في ذاكو يتن أبينكي don abin da ake al'akari da shi abin da mai kaifi almirad a ɗauki adda ko gatari a bugi dabba jikin ya bugi dabban ta mutu shine mushe an ci mushe kenan amma in aka sa abu mai kaifi aka yanka har jini ya zuba to yanka a shar'ance yanka yankan yayi kenan قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع تنا كيون دبوبي كما كي عند أكي كما سلع ف... فأصيبت شاة منها فأدركتها sai wata akuya ko tunkiya ko rago ta kama za ta mutu sai ta je ta same ta kafin ta gama mutuwa fa zakkatha bi hajarin sai ta ɗauki dutse mai kaifi sai ta yanka fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai aka tambayi manzon Allah faƙala la ba'asa biha fakuluha shi ce babu laifi a ci kaga mace ta yanka an ci kuma an yanka da dutse an ci an yanka kuma da katako mai kaifi an ci kenan ko ala wa haddathani an malikin an thawr ibn zaid ad-dili an abdullah ibn abbas annahu su'ila an zaba'ih nasara al-arab an tambaye shi to yankan nasara larabawa ne amma suke nasaranci in sun yanka ya za a yi faƙala la ba'sa biha yace ai babu laifi wata la hadhihi aya wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum mecece alakan wannan ayar da tambayar da aka yi larabawa ne amma nasara suka yi yanka za a ci ko ba za a ci ba yace za a ci amma kuma sai ka musu aya wa mai yatawallahum minkum fa innahu minhum sai ce musu duk da cewa an halatta yankansu fa duk wanda ya jibinci al'amarin su duk wanda ya so su duk wanda ya kusance su ya zama cikin su kenan amma baya hana in sun yanka a ci wa ta'amul ladina utul kitaba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عياش كان يقول ما فرى الأوداج fakuluhu ya ce ma fara al'audaja duk abin da ya yanka jijiyan wuya ko ya yanka makogoro jini ya zubo ya ce za a ci قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطر إذا اضطر إذا اضطرت إذا اضطررت إليه yace abin da duk aka yanka har ya yanka makogoro ko jijiya ya zubar da jini ya halatta ka ci an fahimta babu ma yukrahu min az-zabihati fi zakati babin da yazo abin da aka ki aka karhanta cikin yanka قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل بن ابي طالب انه سال ابا هريره عن شاة ذبحت aka tambayi sayyidina abu huraira an yanka tunkiya akuya kora ko dabba zubihat fataharraka ba'daha sai jikinta bangaren jikinta ya motsi kamar kafanta kenan ta motsa kafanta fa'amarahu an yakula ya ce a an same ta da rai tun da jikinta bangaren jikinta ya yi motsi aka yanka za a ci sun masa'ala an zalika zai damna sabit sai kuma aka abu hurairu ci za a ci sai kuma aka je aka tambayi zai da dan sabit aka ce to me kake fada dabba ce za ta kusa mutuwa aka yanka ta za a yanka ta sai ta yi motsi kafan ta yi motsi ko idanunta suka jujjuya me ka gani فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك يجي كي كركتي أي موشي يا موشي ما أي أنا موزي أم فهمت ما لم يسكتي با وان دي يقوي بايا وانا مسألة من يما لم يدبس قوي بايا وانا مسألة با tun da dai an same ta da motsi a jikinta akwai rai kenan in aka yanka za a ci qala yahya wasu ila malikun an shatin tarad تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم دبا شي تفادو تككري sai mai sheko ya zo ya tarar da bata gama mutuwa ba sai ya yanka ta fasalar damu har jini ya zubo walam ta taharrak amma bata yi motsi ba faƙala malikum idza kana zabaha wa nafsuha yajri wa hiya tatrifu fali akulha yace in ya lokacin da yanka ta idanunta na kai kawo sa'an nan wa nafasuha ya jiri numfashinta na tafiya mana akwai jini jikinta kenan ya yanka abin ya ci abin shi fatawan imamu malik kenan an fahimta babu zakati ma fi batnil zabiha babin da ya zo na bayani dabban da za a yanka ta akwai dan tayi a cikinta din jinjiri akwai da a cikin cikinta in an yanka ta to meye hukuncin dan da ke cikin cikinta قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول عبد الله بن عمر يتي اذا نحرت الناقه in aka yanka in aka soke taguwa ko rakumi ko aka yanka saniya ko aka yanka tin fa zakatu ma fi batniha fi zakatiha yankanta ya wadatar da yankan dan jikinta idza kana qad tamma khalquhu wani bata sha'aruhu in ɗan da ke cikin ya girma har ya kai halittarsa duk ta cika sa'an nan gashi ya fito jikinsa fa'iza kharaja min batni ummihi zubiha hatta ya kharuja damu min jawfihi in ya fito daga cikin cikin uwarsa haka bai mutu shi a yanka shi saboda jini ya fita jikin cikinsa قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيت الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول سيد بن المسيب yana fadar cewa zakatu ma fi batni zabiha fi zakati ummihi in aka yanka dabba dan dan dan mana dan dan da ke cikin cikinta shi ma ya yanku kenan idza kana qad tamma khalquhu wa nabata sha'ruhu da sharadi ya zamana halittarsa ta cika kuma har gashi ya fito jikinsa abinda suka faɗa kenan to dangane da waɗannan abubuwan da muka karanta in lokacin kirista ya zo kullum sai an waya gashi muna zai muna makotaka ne ko wajen aiki mu daya gashi sun kawo mana abinci ya za mu yi ya fi shekara ashirin ana wani kullum shekara ta kewayo sai ai wannan tambaya mece ce fatawa za a ci za a ci ko ba za a ci ba eh eh